أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام ضيابها وسوادها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه بركة مدزوا sabuwar halka na karatunmu da muka fara akan ilmul mantiq wanda muke ta basata magana akan muqaddima da shimfiɗa akan ilimin saboda kasancewarsa ilimi ne sabo ga mafi yawancinmu so yana buƙatan a ɗan mishi faɗaɗawa a muƙaddima saboda in mutum ya fahimci muƙaddimat ya kawo rabin tafiya kenan insha Allah karim to a inda muka tsaya satin da ya gabata muna ta magana akan alquwa al khams al batina waɗanda su ne al hawas al ashara din mai magana akan organs din nan da muke da su guda goma biyar su ne zahiri kuma biyar su ne batini biyar din da suke zahiri su ne ji gani cincina ɗanɗana da kuma shu'ur na jiki skin kenan wato lam sannan kuma muna da alhamsul baɗina waɗanda su ne a organs ɗin baɗini a cikin mutum suke ba su waje su muka ce muna da alkuwa a alhissul mushtarak sannan muna da alkuwa almutakhayyila muna da alkuwa almutawahima muna da alkuwa alhafiza sannan muna da alkuwal mutasawwira mu yi magana akan su gaba daya sai dai alkuwal mutasawwira ya rage mana ba mu yi magana akan shi ba to shi zamu fara da shi yau tukunna mu shiga mabadi al-ilm wanda su ne abubuwa masu muhimmanci da mutum ya kamata ya san su kuma din guda goma ne mutum ya kamata ya san su kafin ya shiga kowane ilimi a alkuwal mutasawwira wato suna cewa alkuwar mutasawira hiya alkuwar lati ta tasarrafu fil mahsusati wal ma'ani bit tafkiki wat tarkib da muka yi magana akan alkuwa al mutakhayyila muka ce nan ne ke ijiyar abinda duk mahsusati ya karbo maka daga abinda duk hawa ya karbo maka daga mahsusat an fahimta lokacin da muka ce ido ba shi yake gani ba amma shi wasila ne na isar da sakon abin da ya gani zuwa ga kwakwalwa ko ba haka ba shi yasa zaka ga mutum yana kallon ka amma kaga ba baya ganin ka wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun ba su ganin ka ko har ka ce mishi a'a wani ina ta maka hannu tuntuni baka kula ne ba sai ce wallahi ba ganin ka nake ba kuma ga idan shi akan ka so kenan ke nuna cewa ido ba shi yake gani ba amma shi wasila ne na isar da sakon gani zuwa kwakwalwa to in ya isar da sakon abin da ya gani zuwa kwakwalwar nan sai muna da akuwar mutakhayyiran da ke ijiyan abin a kwakwalwa shi wani kwakwalwa ne da ke zaman kashi shi ijiyan abin da masu sa ke kawo masa yake yi shi yasa ko da abin da ka gani ba shi gaban ka a lokacin da ka gan shi zaka iya tuna da yanayin shi da kalan shi da shakalin shi ko tayyib to yanzu na alaƙar wannan da alƙuwar mutasawiran da muke magana akai wannan alkuwar mutasawira din shine ke tasarrufi cikin mahsusat wato yana nau'i wani nau'i na tasarrufin da yana iya jona abin da ya gani ɗazu bayan da alkuwar mutakhayyila ya yi masa ajiyan hoton abin a kwakwalwa tare da wani abin da ya gani daban ya haɗa su wuri ɗaya ya yi forming wani abu daban wani sura daban misali mutum ya taɓa ganin doki kuma ya taba ganin raƙumi ko to dan adam zai iya ɗauko hoton raƙumi da kan doki wato jikin na raƙumi ne kan na doki ne an fahimci wannan alƙuwal mutasawira shine ke ba mutum daman yayi tasarrufi cikin mahsusat da ma'ani bit tafkiki wa tarkib ya iya sawwara hoton wani raƙumi da kan doki dan adam kadai ne ke iya wannan shi wannan alquwal mutasawwira ita ce kuwa wanda a mutum ya bambanta da dabba da shi dabba bai iya wannan har abada dabba baya iya sawwara abin da bai gani ba ba iya kawo hoton abin da bai gani ba shi in kaga yana sawwara abu to abin da ya taba gani ne amma wai yau kaga dabba yana iya kawo tsuntsu mai kafan shanu ba zai iya ba saboda kwakwalon shi ba shi da alkuwar mutasawira wannan alkuwar mutasawira din sai dan adam kawai dan adam ne zai iya tunanin wai akwai wani halitta mai kan mutum da kafan doki saboda ya taba ganin doki kuma ya taba ganin mutum sai ya hada kafan doki da kan mutum da ya taba gani ya jona su sai ba da wani halitta da wata sura daban wannan aikin wane ne alkuwar mutasawira kuma da wannan alkuwar mutasawira din ne mutum yake da iko da karfi da dama yayi ya kera abubuwa da dama ko yanzu nan mutum na da daman ya kera jirgin sama ya kera mota ya kera mashin babur kenan ya kera duk waɗannan abubuwan saboda me saboda wannan alkuwar mutasawira din ne shi yasa dabba ba zai iya kera komai ba saboda ba shi da alkuwar mutasawiran da zai sa ya iya jona kaza da kaza shi mutum ne kawai ya duba sama sai ga tsuntsu awalam yarau ila tsairi faqahum safat wa yaqbidn sai ga abin na na bude fuffuga fukin shi kuma yana kamewa ahyanan ko to sai ce a to kaga wannan abu yana tafiya sama gashi nan ya bude fuka fukin shi sai fara tafiya a sama ba tare da komai ya rike shi ba ma yumsiku hunna illa rahman ba abin da ke rike su sai Allah to sai ce shi ma bari ya gwada mana ya kera wani abu da zubin shi zubin tsuntsun nan ya ga ko shi ma zai tsaya a sama me ya kawo mishi wannan tunanin alquwar mutasawwira sai ya kera ya jarraba ya jarraba har Allah ya kaddara gashi yana da wani abu daban ba tsuntsu ba amma ya kera shi a kera a zubin tsuntsu kuma yana tafiya a sama saboda me yake da wannan wannan irin ikon saboda wannan kuwan da Allah ya sa cikin kwakwalwar shi da ake kira alquwal mutasawwira so yana tasarrufi fi tafkik wa tarkib an fahimta to alquwal mutasawwira kenan to a wannan kuwa din ne mantik ke bukatuwa zuwa ga ayi amfani da shi saboda me a wannan kuwan in mutum ba samun mantik yayi ba wanda muka ce mantik dinan kanun ne instrument ne ƙa'idoji ne wanda da su ake kiyaye tunani a wurin mene a wurin fitar da wata natija na abin da kwakwalwanka ke tunanin shi zama kuma natijan nan natija ne ingantacce madaidaici ba gurbataccen natija ba to kaga dan ba da ba dan ba da ba dan mantik ba duk abin da mutum yayi kokarin hayaltowa a kwakwalwansa ta hanyar alkohol mutasawira sai dai ya hayalto shi amma ba hanya madaidaici ba ko ko in ya kokarin ma fito da shi cikin waƙa zai fito da shi a karkace ne ba zai fito da shi daidai ba ko da ya ga tsuntsun sai ya ce bari ya yi tunani yadda zai kera nashi irin abu mai kama da tsuntsun shi ma yana yana yana yana tafiya a sama kaga anan yana buƙatar ilmul mantiq yana buƙatar wasu ka'idoji da kokarin shi za su dogara da su wurin kera wannan abun in ba haka ba to sai dai ya kera kuma abin ya kasa tashi ko ba haka ba saboda shi mantik aikin shi shine me ya daidaita maka irin tunane tunanen nan da kake yi kusurin a wani tunanin da sai irin ka kai a dan adam kake iya yin shi shine tunanin da duk alkuwar mutasawwira ke kawo maka su ko to sai zama cewa mutum yana buƙatar ilmul mantik saboda ya daidaita wannan nuktar da wannan kuwa da Allah ya keɓe shi da shi daga sauran halittu in ba haka ba sai ya zama ba shi da amfani dabba ba zai iya kerawa ba kai kuma da Allah ya maka karfin kerawan ka kasa kerawa saboda ka kasa mura'atin ka'idojin mantik da zai sa ka kera su a daidaice kaga sai zama baka da bambanci da dabban kenan gara shi dama ba zai iya bane to kai da zaka iya kuma baka iya ba saboda me saboda ka kasa bin ka'idojin iya kerawa din saboda tunaninka na kuwar mutasawira bai samu abin da zai dogara gare shi wurin fito da ayyukan da yake tunanin shi a waje ba a gari ina fata an fahimci wannan to wannan shine ake cewa alkuwar mutasawira alladhi yatamayyazu biha al-insan duna ghayrihi min al-hayawanat tayyib wannan dai kenan insha Allah yanzu zamu shiga cikin al-mabadi'ul ashara wanda suke kira mabadi'ul ashara su guda goma ne duk wani mutum da ke kokarin shiga wani ilimi khususan il ulumul ala ya wajaba ya san waɗannan abubuwan irin ilmul tafsir ilmul kalam ilmul usul fiqh ilmul nahw ilmul bayan wato balaga kenan ilmul mantiq an fahimta ya wajaba ya san waɗannan abubuwan gaba daya su abubuwa ne guda goma wanda sanin su yana sa ka san ilimi a dunkule kafin ka shiga cikin shi an fahimta dama mun faɗa a satin da ya gabata ko ƴan satukan da suka gabata farkon karatunmu akan bambanta tsakanin al'abatul mahdu da al'abatul urfi ko da aljahlul mahdu da aljahlul urfi shi mutum dama ba zai tashi neman ilimi bai taɓa jin ilimin ba mustahil aqlan abu ne da bai yiwuwa a kwakwalwa ina za ka ka ce za ni inda ban sani ba babu wannan abun gaba ɗaya ba za ka tashi zuwa wani wuri ba sai dama ka taɓa jin labarin wurin ka san da wurin abin da baka sani ba dama baka tunanin shi abin da mutum bai sani ba baya tunanin shi to in har kaga ya miƙe zai tashi je wani wuri ko da wurin bai taɓa zuwa zuwa wurin ba da to amma ya san da wurin ne ko da haka bai yiwuwa a hankalce mutum ya fuskanci wani ilimi ko ya tashi tafiya koyan wani karatun da bai taba jin labarin karatun ba mutum baya sanin abin da a babu shi mutum baya sanin mene abin da babu shi ko ibn rushd al-hafid a cikin littafin shi faslul maqal ima bainal hikmati wa shari'ati min al-ittisal yana magana akan bambanci bambanci tsakanin ilmul azim ko ilmul lahi subhanahu wa ta'ala wa ilmul ibad bawai tsakanin ilimin bawa da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ilimin bawa wato sani na bawa, yana dogara da kasancewa abin da ya sani nan ya riga ilimin, ya riga sanin nashi ɗin. An fahimci abin nan? Yani, yasbiqu ilmu abdi ma'lumahu. Afwan, yasbiqu ma'lumul abdi ilmahu. Yasbiqu ma'lumul abdi ilmahu. Yani eh abin da bawa ya sani, abin nan yana nan kafin bawa ya san shi. bawa baya sanin abu babu shi a in kaga ya san abu to abin dama yana nan kafin ya san shi sai ya san shi din ko ya san da akwai wani waya mai suna iPhone ne mata saboda an yi iPhone din akwai shi da babu iPhone din kuma bai zo kwakwalwar masu yi su yi shi ba ba zai taɓa sanin wani abu mai suna iPhone ba saboda babu shi a cikin waƙa ma'adum ne ba a sanin shi an fahimta To, amma kafin ka ga ka san abu dama abin akwai shi ne sai ka san shi, naka ma'alumul abdi yasbiqu ilmahu, da khilafi ilmin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi Allah subhanahu wa ta'ala ilimin shi kuma shi ne ke samar da abin sani din. Ba abin sanin bane ke riga ilimin bala, ilimin Allah ne ke samar da abin da aka sani. Amma shi bawa abin da aka sanin din yakan riga yakan riga sanin nashi din, sai kaga ya san shi. Saboda in babu shi ba zai san shi ba. Ina fatan wannan nuktar mafhum jiddan. bai wannan shine a haka kenan mutum ya wajaba ya san wani abu kafin ya je neman wannan abu a wannan kenan sannan kuma malamai Allah ya saka musu da alkhairi yadda muka sani ne a zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai ilmomin nan gaba ɗaya ba su da suna mustaqilli gare su sannan kuma ba wani sannafa su tare da keɓe su da wani wasu mas'aloli ba ilimi ilimi ne gaba ɗayan shi kawai zamanin sahabbai din nan kawai ilimi ilimi ne ilimin fikihu ilimin hadisi ilimin lugha tare suke kawai tafiya ake ba a ce wai a zamanin sahabbai akwai wani suna mai wani su ilimi mai suna nahwu ba ko ilimi mai suna balaga ko ilimi mai suna kaza ba a'a ilimin majmu'a ce to amma a lokacin kuma ilimin ba ta yi faɗi ba ta yi tashaub irin yadda ta yi daga baya ba ko ba haka ba a lokacin ilimi bai yi faɗi bai karkasu zuwa ga abubuwa da dama ba saboda shi ilimi dama yana shi kanshi ilimi in an ma zo an same shi a ilimi mai zaman kanshi yana marra yani ya murru bi marahila salatin yana yana wuce marhaloli guda uku ne zai fara marhalatu ta'sis sai marhalatu tatawur sai marhalatu nuduj kowane ilimi haka yake daga ilimi an an a lokacin da aka same shi ko yana marhalatul a at-ta'sis farkon littafin da aka wallafa ilimi kaza amma a lokacin da aka ga littafin a bai wani nuna sosai ba yani da sauran mas'aloli da ba a sa a ciki ba to ilimin sai ya ci gaba da girma ya ci gaba da developing ya dinga ya ci gaba da developing har yanzu ya kai marhalatun nuduji ya kai marhalan da ya riga ya nuna ya isa ya cika istawa ala saqi ko istawa ala suqi duka ana faɗi ko ya kai inda zai kai to a lokacin da kai ilimin yayi faɗi yayi yawa mas'aloli sun yawa saboda a marhalatu tatawur ana kirkiro mas'aloli da dama mas'aloli mutadaddidai a fannin ko ba haka ba haka din da yato da sauransu to ashe kenan sai zama da cewa ilimi yayi fadi yayi bangare bangare da dama to anan malamai suka duba tunda kuma shi mutum in kana son yayi abu kar ka zo mishi da shi kai tsaye kawai ko ba haka ba kar ka zo mishi da shi kai tsaye kawai in ka zo mishi da shi kai tsaye gaba daya zai iya samun mal zai iya samun kosawa da kuma gajiya daga yin wannan abu an fahimta da gajiyawa daga yin wannan abu sai ta an za ka zo mishi da shi ka zo mishi da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to in yana ganin ta kaɗan kaɗan zai yi ta gamawa baya ji da gajiya amma in ka zo mishi da shi gaba ɗaya to zai gaji nan da nan kuma zai ma iya jin kasalan yi din ko to yanzu misali a zo da ilimin nahwu ilmul balaga ilmul sarfu ilmul tafsir ilmul al-kalam ilmul mantiq ilmul usul al-fiqh ilmul hadith a tattaro gaba ɗaya a cikin ilimi ɗaya ne su gaba ɗaya ana sanin su to da insha Allah waɗanda za su iya karatu su zama malamai a duniya rabbuna yasturu ba za su kai goma cikin ɗari ba a duniya gaba ɗaya to da abin zai zo mishi da yawa kawai sai ga ya fara kasala amma da aka zo sai malamai suka ga abin yayi yawa sai suka duba mas'alolin gaba ɗayanta gaba ɗaya mas'alolin fikihun da nahwun da kaza sai suka ga wasu mas'aloli suna da maili suna da bangaranci zuwa ga abin da ya shafi harshe zuwa ga abin da ya shafi gyara kalmomin larabci zuwa ga abin da ya shafi tasrifi sai suka tattara irin waɗannan mas'alolin a gefe ɗaya suka ije suka ce to wannan mas'alolin da da makamancinsa za mu ba su suna na hau a matsayin su na ilimi mai zaman kanshi sai suka duba wasu mas'alolin suka ga suna da alaka da aikin bawa ne sawa'un abu ne na aikin bawa da ke da alaka da haramci ko halasci ko karhanci ko najab da sauransu da su dai suna da alaka da aikin bawa haka sai suka ga waɗannan mas'alolin sai suka tattara suka tattara suka aje su wuri daya suka ce to za mu ba waɗannan mas'alolin suna fiqihu kuma su zauna su yi zaman kansu a matsayin su na ilimi mustaqilli suka duba wasu mas'alolin suka suna da alaka da kwakwalwa da tunanin bawa da kuma yadda zai iya rattaba tunani yadda zai ajiye kaza a wuri kaza da sauransu da kuma yadda zai sanin abubuwa mutanaqidai da abubuwa ma'afusai da sauransu sai suka tattara suka tattara suka bashi suna wannan mas'alolin da makamancin sa sunan su ilmul mantiq su ma su zauna a matsayin su na ilimi mai zaman kanshi to haka malamai suka fara ware mas'aloli daga suka fara ware mas'aloli suka ga mas'ala kaza da kuma mai kama da shi sai su tara su wuri daya su ba su suna su ce ilimi kaza kenan su dauka mas'ala su tattara su tattara su tattara su ganshi su ganshi da makamancin shi su bashi suna ilimi kaza kenan to haka haka aka samu mene kowani ilimi mai zaman kanshi in ba aka ba da duk a tare suke ba a bambancewa to kuma wannan da aka yi din ne yasa mutane suka samu kwadayi na ilimi kuma da ganin zamu iya din zamu zama malamai din zamu iya karantawa din kuma zamu iya saboda me yana ganin ilimin nahwu gashi nan iyakan shi daga nan zuwa nan ne ilmul kaza gashi daga nan zuwa nan ne duk wani abin da baya cikin ilmin nahwu ba za mu shiga da shi cikin ilmin nahwu ba dan haka idan ina karatun nahwu na san nahwu nake yi zalla idan ina karatun balaga na san balaga nake zalla idan ina karatun mantiq na san mantiq nake zalla duk da duk waɗannan ilmoman kasancewan su juzur ɗaya ne hidiman abu ɗaya suke yi to suna da dan sila suna da dan wasu alaka dai da juna wanda ba za a rasa ba wanda yake komawa ga littafin tuhfatul la'i ashraf ko na al-imam al-baydawi sharhin masabihul sunna na bagawi a muqaddiman littafi yayi magana sosai sosai akan silan ilmoma da juna eh a majalladi na farko za a ga wannan a muqaddima yayi bayani akan waɗannan gaba daya to sai muka fahimci kenan ashe malamai sun yi hikima Allah ya saka musu da alkhairi suka yi hikima suka dinga duba mas'aloli masu kama da juna su tattara su wuri ɗaya su ce kaza ne ilimin nan mun ba shi suna kaza su duba mas'ala kaza mas'ala kaza mas'ala kaza suna suna kama da juna kuma suna hidiman abu abu ɗaya ne suna hidiman abu ɗaya ne kuma a natijar su galiban suna komawa ga abu ɗaya ne sai su tattara su gaba ɗaya su ba su suna su ce wannan kaza ilimi kaza kenan to wannan shi yasa mutum sai ga ya iya shiga ilimi kaza har ya gama ya shiga sabon ilimi har ya gama kadan kadan dai har ya samu ya tattara ilmoman gwargwadon iyaka kuma wannan ɗabi'a ce cikin ɗan adam kar ka zo mishi da abu gaba ɗaya malamai suna faɗin lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma mikatu rabbih 40 layla aka ce malamai suka ce wai anan wurin Allah subhanahu wataala da yayi wa Allah sayyidina Musa alƙawarin munajati bai ce mishi zaka zo kai munajati na kwana 40 kai tsaye ba saboda me dabi'a ta cikin dan adam zai dan ji eh kwana 40 na da yawa ai yana da tsawo kaza kaza ka gane duk da annabawa ne alaihi salatu wassalam ba su tadajjur daga umarnin Allah subhanahu wataala sai malamai suka ce wai anan sai Allah ya kaddamar mishi da 30 kwana 30 tukun ka zo kai kwana 30 da ya kwana 30 ai wannan ba matsala to sai aka je ana kaiwa na 30 sai aka ce to ka cika ta ya zama ya zama 40 ga goma nan aka gane to sai ya samu saukin al'amarin to hakan nan duka ko muna da kuma misalin da ake yawan comedy da shi 'yan kwanakin nan na lokacin corona lokacin corona an gani hukuma sai ta ce wai za a yi lockdown na sati biyu to mutane ba su jin wani abu sati biyu ne ba matsala bari kawai za a samu wani daga ba damu ba sati biyu na yi sai ga an ce wai hukuma ta ƙara kwana sha biyar kuma can kuma a ce an ƙara kwana kaza da lokacin da hukuma ta fito ranar farko ta ce wai za a yi lockdown na wata shida to da an samu matsala da an samu matsala amma da ake ta sakewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har aka kai inda ake so to kaga an dinga haƙura ɗin dai to haka ɗan adam yake shi sa malamai suka yi mene sai suka rattaba waɗannan abubuwan saboda su fayyace maka ilimi daga ilimi na'am to su mabada din nan na kowane ilimi wanda kuma da su ne ake sanin bambanci tsakanin ilimi kaza da ilimi kaza saboda a cikin su akwai abin da ake cewa al-mawdu' yani mawdu' ilmin mu'ayyan ko ba ka ba wa ma yabhathu fihi anil hawarid az-zatiyya al-awarid az-zatiyya lil-ilm ko طيب الموضوع din nan shine zai ta zan naji mas'ala kaza zan ce kai wannan mas'alar na ilimin nahwu ne ba na ilimin ba na ilimin mantiq bane ina jin mas'ala kaza ce kai wannan mas'alar na ilimin fiqh ne ba na ilimin hadisi bane ina jin mas'ala kaza mas'ala kaza na ilimin balaga ne ba na ilimin mantiq bane to waɗannan abubuwan sanin su shine zai sa mutum yana irin wannan bambancin ba tare da fa ya taba karanta littafin da aka karanta wannan mas'alan a ciki ba bai taba maganin littafin ba amma kana zana mai mas'alar zai ce to littafi kaza akan ilimi kaza yake magana ba tare da kuma ya taba ganin littafin ba saboda ya san ɗabi'ar matsalolin kowane fanni yadda suke an fahimta shine suke cewa inna mabadi'a kulli fannin ashara alhaddu wal mawdu'u thumma samara wa fadduhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu al istimdad hukm al shari' masailun wal ba'd bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a hadha sharafa sune goma kuma imam al maqqari abu al abbas kenan ahmad ibn muhammad al maqqari al tilmisani al fati al mutawaffa sanat 1041 babban malami ne na ilimin hadisi shi ma ya nazama wannan yake cewa mun rama fannin fal yuqaddim awwala ilman bi haddihi wa mawdu'in tala wa wadi'in wa nisbatin wa mastamad minhu wa fadlihi wa hukmin yu'tamad wasmin wa ma afada wal masail فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر shi ma da irin maganar da ya gabata ne a cikin waɗannan abubuwan na farko ya ce wai mutum ya waje bai san haddul ilmi ya san ta'arifi na ilimi menene shi definition na ilimi kafin ya shiga cikin ilimin ko ka ce wannan definition din shine zai gusar mishi da jahilcin nan mahz urfi na farko ilmul mantiq din da muke magana akai dai ta'arifin shi sun yi masa ta'arifai amma suna cewa ilmul mantiq alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha al-khata' في الفكر ko kuma mura'atuha az-zihna 'an al-khata'i fi al-fikr duk ana fadi kuma suna cewa a ilmun bi usulin tu'rafu biha turuq al-intiqal min al-majhulat ila al-ma'lumat بحيث لا يعرض الغلط في مراعاتها بالفكر ولا يعرض الغلط في الفكر من مراعاتها wannan ta'arifi na Sheikh Ali Saleh As-Salihi kenan Sheikh Ali Rajab As-Salihi kuma yana da littafi sunan littafin Tahqiq Mabadi' al-Ulum al-Ahad Ashar littafi ne mai kyau sosai ya kamata a karanta shi malamin malamin malamin Sheikh Mustafa Al-Maraki Sheikh Al-Azhar ne kenan na zamanin sa wannan shine haddin shi wato sun ce ilmul mantiq alatun ne instrument ne qanuniyya qanun yani kanun wato ana nufi da shi al'aslu ko abbabit ko alƙa'ida ko ba haka ba alƙa'ida suna cewa asalin kanun yare ne na siryaniyanci ba larabci ba ne yare ne na siryaniyanci kuma asalin ma'anan shi shine mistara mistara wato rula ko rulan da ake zane da shi wannan rulan nan da zaka zana abu hakan nan na amfani da shi a makaranta irin primary school haka rula to shine ake ce ma misfara da larabci kuma shine suke ce ma kanun da siryaniyanci so sai suka dauko ma'anar suka kawo shi nan a wurin ta'arifin mantiq din suka arraba shi ne qanuniyatun yare ne na siryaniyanci to kaga su rula abu ne da ake iya daidaita layi da shi in zaka zane layi to hakan nan mantiq shi ma abu ne da ake daidaita tunani da shi in zaka yi tunani sai da alatun qanuniyatun قانونية يعني في الأصل ال- ال- ال- الأصل أو الضابط أو الأساس أو القاعدة دكوة أن معاني مترادفة نا القانون طيب مع... تعصيم مراعاة هذه kiyaye wannan ilmul mantiq din idan kana tunani idan kuma kana rattaba muqaddimat idan kuma kana naqasha qadiyya ko wani da'awa ka kiyaye shi da da da asalin shi da usus din shi da sharuɗan shi da ka'idojin shi to zaka kiyaye kwakwalwarka daga khaba daga fadawa cikin kuskure fil fikri cikin tunani wannan shine haddu ilmul mantiq yasa su ma a yaren Greek din da suka kawo su da su Aristotles din suna kiran shi urjanun urjanun da yaren Greek shine ala shine instrument ya urjanun hadduhu kenan aka ilmul mantiq ilmi ne da alatun qanuniyatun ta'simu mura'atu hadhihi an al-khata'i fi al-fikri wa kashi ilmun bi usulin tu'raf biha turuq al-intiqal min al-majhulati ila al-ma'lumat بحيث لا يعرض alkhalat awil ghalat awil khata duk zaka iya sawa a wurin ya arud alghalat fil fikri min mura'atiha na'am so yadda zaka iya intiqal min al majhulat shi ilimi ne da yake shi za ku ga maka yanzu zamu yi magana akan mawdu'ul ilm me ake nufi da mawdu'ul ilm daga baya ah al intiqal min al majhulat shi ilmul mantiq babban abin da yake yi shine isar da kai zuwa ga zuwa ga mene isar da kai zuwa ga a abinda baka sani ba ta hanyar abinda ka sani intiqal ila al-majhulat min al-ma'lumat sai ta ga maka a cikin mawdu'in da ce maka al-ma'lumat at-tasawwuriyya wa at-tasdiqiyya min haythu innaha tusilu ila al-majhulat at-tasawwuriyya wa at-tasdiqiyya yani abu ne baka san shi ba to amma kana isa san ka isa zuwa gare shi ta hanyar abinda ka sani ko ba haka ba to shine yanzu misali baka san cewa al'alam hadis bane baka san cewa kaunu gaba ɗayan sa farau bane baya nan can tun da Allah ne ya yi shi to amma baka da sanin baka da masaniyan wannan amma kana son ka isa zuwa ga sanin wannan ta hanyar wani abin da ka sani wannan shine abin da kake gani kullun shine kaga cewa al'alam din yana canze canze ko ba haka ba ana safi ana dare ana ruwan sama ana rani ana kaza kaga akwai canje canjen nan to canje canjen nan kuma baya nuna wani abu sai dai akwai wanda ke dabbara shi yake dabbara wannan canje canjen to kuma a ka'ida duk wani abin da ke cancanzawa to akwai abu a karkashin sa da ke tafa ya cancanza din kuma duk wani abin da akwai abu a karkashin sa mai sa ya cancanza to wannan abun ba da dade bane farau ne wannan da ke sa ya cancanza din shi ya halice shi sai ka ce to shikenan al'alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadith fal alamu hadith kaga ce al'alamu hadith da kake baka san shi ba yanzu ka san shi ta hanyar waɗannan abubuwan da ka sani shine taghayyurul alam yukawiru al-layla 'ala an-nahari yukawiru an-nahara 'ala al-layl wa takhara shamsu wal-qamaru kullu yajri li ajalin musamma ila ila akhir zalika ko ba haka ba to wannan kenan to intiqal ila majhulat min al ma'lumat daga cikin babban abin da ilmul mantiq ke yi kenan sai wani ya ce to a'a akwai wani abu da ba mantiq ba kuma shi ma in zan iya kiyaye shi zan samu ba ni da matsala na kuskuren abin da na yi lissafi ko abin da na yi tunani sai a ce maka ilmul hisab ko ilmul riyadiyya ko shine mathematics idan ka san mathematics ba za ka yi kuskure a wurin lissafi ba za ka yi kuskure a wurin tunani ba ko ba haka ba 1 plus 1 2 ne ko ba haka ba ka san da wannan tuntuni an fahimta 5 minus 2 ka san 3 ne akwai maka division akwai maka further mass da sauran waɗannan abubuwan na mathematics din in ka san math shi ma ba za ka samu matsala ba a wurin tunani sai mu ce eh shi math ya asimu mura'atuhu zin anil khatar anil khata fi al mufakkar fihi ne ba fi tafsir ba abinda kai tunani almufakkar fihi abinda kai tunani ya zama da cewa ba kai kuskure a cikin abinda kai tunani ba wannan shine aikin mathematics kai kayi tunanin cewa 2 baya samuwa sai in za an hada 1 da 1 sai a zo a ga maka eh shi addition karin abu zuwa ga wani abu ne malamin mathematics zai ga maka abun to da haka da ka zo ka duba kaga cewa tunaninka na ɗazu na cewa two bai yuyuwa a same shi sai an haɗa one da one sai ka zo kuma ka ji cewa an ce maka shi aikin addition haɗa wani abu da wani abu ne sai ka zo ka haɗa one da one ka gani in ya baka two sai ya nuna cewa tunanin da kai ɗazu na cewa two baya yuyuwa a same shi sai plus one, one plus one tukunna to daidai ne wannan almufakkar fihi ne amma fi tafkir shine ilmu mantiq shi ba maganan abin da kai tunani ba a'a hanyar tunanin ma ne shi yake dabbata maka shi ba abin da kake tunani ba natijar bane a'a shi hanyar ma tunanin yanda ake rattaba yadda ake tunanin ne yake gyara ma shi mantik kenan kenan akwai bambanci tsakanin mantik da mathematics mathematics na gyara maka abin da kai tunani ne shi kuma mantik na gyara maka yadda za ka yi tunanin kaga an san bambanci tsakanin su kenan to wannan shi kenan so alhadu wal mawdu'u sha Allah za mu shiga sauran a cikin sati mai zuwa insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi